أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi a shafi na saba'i zurna kalimallahi musa alaihi salam وقال أبو جعفر السقاء صاحب بشر بن الحارث رأيت بشرا الحافي ومعروف الخلقي وهما جافيان فقلت من أين فقال من جنة الفردوس زرنا كليم الله موسى يأكل أمام الله تعالى قال عاصم الجزري رأيت في النوم أني لقيت بشر بن الحارث فقلت من أين يا أبا نصر قال من عليين قلت فما فعل أحمد بن حنبل قال تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق kai wannan dai kuskuren bugu ne za ku ga gunin nan baina ne na kuma baina ne ko bunu bunu ne ko baina ne lalle ba bunu ba inda ya ce ma abdullahi wara bai ne yadda lillahi azza wa jalla ya kula sai ya sa bin bai ne yadda lillahi azza wa jalla ya kula ni wa shiraba fa qultu lahu fa ant qala alima qillata ragabati fi da'ami fa abaha min nazara ilayhi غفر لمن تبع جنازته وقال أبو جعفر الشقاء رأيت بشر بن الحارث في النوم بعد موته وقلت يا أبا نصر ما فعل الله بي قال ألفني ورحمني وقال لي يا بشر لو سجدت لي في الدنيا على الحجر ما أديت شكر ما حشوت في قلوب عبادي منك وأباح لي نصف الجنة فأسرح فيها فأسره فيها حيث شئت ووعدني أن يغفر لمن تبع جنازتي فقلت ما فعل أبو نصر النجار وقال ذاك فوق الناس بصبره على بلائه وفقره قال عبد الحق لعله أراد بقوله نصف الجنة نصف نعيمها لأن نعيمها نصفان نصف روحاني ونصف جسماني فينعمون أولا بالروحاني فإذا ردت الأرواح إلى الأجساد وجيف لهم النعيم آه نعيم الجسماني إلى الروحاني وقال غيره نعيم الجنة مرتب على العمل على العلم والعمل وحظ البشر من العمل كان أوفى من حظه في العلم والله أعلم mun ziyarci annabi Musa alaihi salam Abu Ja'far as-Saqqa na Abu Ja'far as-Saqqa wato abokin bishir dan Haris yake cewa ya yi mafarki ya ga bishir alhafi da ma'aruf al-kulki ya gan shi sun sa gwiwoninsu a ƙasa sai ya ce daga ina kuka fito sai suka ce yanzu nan mun fito ne daga cikin aljannar firdaus wajen annabi musa daga wajen annabi musa suna cin abinci a gaban allah ashir ɗan jazari yake cewa na yi mafarki ya ce na haɗu da bishir ɗan haris sai na ce ina a banasir sai ya ce yana nan a cikin daga sai ya ce daga illiyin min aina aba nasir wato ya tambaye ya ce ya kai aba nasir daga ina ka fito ya ce na fito ne daga illiyin sai na ce masa to yaya labarin ahmad dan hanbal sai ce na bar shi yanzu nan na bar shi tare da abdul wahab warraq a gaban allah suna cin abinci suna shan abin sha sai ce kaifa ya baka tsaya ka ci ba ka sha ya ce ni allah ya san ban cika cin abinci ba sai kawai ya ce shi kuma na kalle shi shi kenan ya ishe ni an yafe wa waɗanda suka bi jana'izarsa abu jafar da sadda yake cewa na ga bishir ɗan haris a cikin bacci bayan ya rasu na ce masa ya kai amanatar me allah ya yi ma sai ya ce allah ya tausasa mun ya mun rahama kuma ya ce mu ya kai bishir a rayuwarka ta duniya da ka yi min sujjada a kan dutse tun da ka zo duniya ba ka daga ba da ba za ka iya biyan abin da na yi ma ba na yadda na sanya ka wato na sanya ka a cikin zukatan bayina da haka kuma yanzu na baka rabin aljanna ka yi ta kai kawo a ciki kuma ya ce Allah ya mun alkawari duk wanda ya raka jana'iza ta ya mar gafara sai ya ce yaya labarin abu nasirin najjar ya ce ai wannan wannan Allah ya ɗaga shi a saman mutane saboda irin haƙurin da yake da shi a rayuwarsa jaraba da Allah ya masa ya haƙuri da kuma talauci da Allah ya ɗora masa ya haƙuri kun ga ana son mu ringa haƙuri da talauci amma ba kowa zai iya ba na eh ba kowa zai iya ba Allah ya ba mu kuɗi na yawa amin ba hmm? na ne a ya ba mu kuɗi dai ya ba mu kuɗi ya ba mu haƙuri na? yawa shi ne abdullahab yake cewa abinda yake nufi da rabin aljanna da yake cewa ya ce saboda kun san ni'ima ɗan adam yake samu akwai na rai akwai na gangan jiki na gangan jiki shine sai an yi tashin kiyama amma na rai yanzu duk wanda ya mutu zai ji daɗin aljanna duk harkar da za ka yi inda na abin ya ce ake cewa rayuwa na ta sha bamban da wannan rayuwa irin tamu rayuwar barzaku ba irin ta da zaran ka haɗa ta da wannan rayuwa tamu sai ka ruɗe ina nun sai ka ringa how ya zai yi haka saboda kana kana kaddara ta da irin wannan rayuwa tamu ta gangan jiki shine ce abin da yake nufi yana ganin rayuwa ta rai ne ake ce ka ga rabi ce to in aka dawo rayuwar ganga jiki na ne ta cika ta zamo cikakka sai yasa abin da yake nufi da wannan rabi kenan haɗa ta da na gangan jiki da na rai wani kuma yake cewa ai ita ni'ima aljanna da aka ce an ba shi rabi din martaba ce wato martaba ana samunta da da da ilimi wata martabar rabin kuma da aiki amma rabon wanda ya aiki ya fi rabon wanda ya ilimi Allah shi ya bar wa kansu sani saboda in kai ilimi ba kai aiki ba to akwai matsala ilimi hada shi ake da aiki to rabon aikin ya fi rabon ilimi farce abin da ya fi damus wadda za ka gajin mafarkin shi kawai ya kasa duniya alaikun salam eh ba wai bane na haka ne hadisi ne ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman shahidai daman yace daman haka Allah yake sa rayukan a cikin jikunan tsuntsaye suna yawo suna yawo yadda ka san tsuntsaye na yawo a duniya su kuma yawo ma su hajjin al'arshin Allah suna ta shakatawa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wata rana su shahidan sai su yi mitin cewa mu je mu roƙi Allah mu ne mai da mu duniya don mu ƙara wata shahada su zama biyu da haka za su zo su taru su yi ciccirundo amma su ba wanda yake iya wa Allah magana sai su kai su kawo su kai su kawo sai Allah ya ce musu ya fi sanin me ya kawo su cewa me ne me za ku duki ke nema sai su ce Allah sau muke a mai da mu duniya sai Allah ya ce musu a na riga na hana na zartar da doka ba mai koma duniya sai dai ku yi haƙuri in an je lahira ba mai dawa duniya shi yasa duk wanda aka yi gani ake ci an gaishe a wani ƙasa ƙarya ne ba shi ba ne wanda ya mutu ya mutu akwai wani kafirci reincarnation wai mutum na bullowa a wani wata nahiya ƙarya ne wallahi haka ma za ka ga mutane Allah ya wasu mutane da kamanni haka za ka yi ta gani in kana aikin hajji za ka fi ganin wannan za ka ga mutum da tafiya da riga da komai irin wanda ka sani amma sai ka gaba shi bane ni na ga a maka wanda ya je ya tsada wani duka a matsayin abokin shi da ya juya ya mai wani yare baya ma jin yaren su ba ma ba ma ya rasa yadda zai don kawai ya gan shi komai iri ɗaya kuma haka suke ni kaina na taɓa ganin wani Allah ya ji kan mala abubakar akwai mala abubakar da ya rasu da nan national mosque shekarar da ya rasu mu muka je muka binne shi amma Allah a saman harabi a Madina sai na ga wani da irin kayan da yake sawa wagan bari da irin hular da yake sawa tsawon su ɗaya kalan su ɗaya kai har irin kwanciyar da yake yi a nan masu national mosque wallahi na gan shi da ba dan da ne aka binne shi ba wallahi zan je ni ma na masa wani abu na sai abubakar kai har tsawonsu iri ɗaya har kamun fuskansu iri ɗaya kamata na san na binne shi ana aina ka san ba shi ba sosai sosai yakan zama gaskiya ai ka su magabata kamar yadda muke yanzu sai ringa roƙonka da Allah in ka riga ni mutuwa ka ka manta da ni ka ringa nan tunawa misali muna ya ba ma muka dan mutuwa wani abu daban ba ma san maganar ta su da yake sun tabbatar za su yi ta da haka har za ka ga aboki yana roƙon abokin shi kada ya mutu fa ya manta da shi ba wai shi na duniyan ba fa na can din cewa da Allah ka ringa ziyara ta in Allah ya baka iko to sai ka ga yana ganin shi a mafarki suna tattaunawa tattauna magana abinda kawai shari'a ba ta yadda ba shine wata doka ko wata ka'ida da ya taba addini wannan ko me ya faru ba a yin sa dan addinin musulunci ya cika amma dan ka ga mutum ya ce ma ayi kaza ayi kaza a bar kaza kwanan nan wani malami a saudiya yake ba da labarin wani bawan allah da ya rasu makwacciya ne da makwacci haka shi wannan ya rasu bayan wani lokaci sai makwacin shi kulli ya kwanta bacci sai ya gan shi yana roƙon shi don allah ya je gidan shi ya fasa talabijin da yake gidansa talabijin wannan ya kai ya dinga yi ya yi ɗaya ya ƙi faɗa ya sake ya ƙi faɗa ya sake shi ne na uku ya ga abin ya yawa shi ne ya je gidan ya yi sallama iyalin ta fito ya ce to ya ɗau wani malami aka ce to gafa gashi gashi gashi tsakaninku da Allah suka ce gaskiya kullum sai sun kalli sinima ko tv su da kai suka fasa kuma ya ce da ya sake sai ya gaishe ya zo yana masa godiya yana masa godiya yana Allah ya saka da alheri saboda ba a kyale ni ba sai bayan an fasa talabijin din eh amma fa in ba wa'azi ake ji ba in ba sai sunna tv ake kallo amma ka san ka san kwana 90 ko akwai bayani na ha tsakanin da Allah ka ba na kwana tasa'in za ka ga kwana tasa'in ko ya gyara shi ya ce wani mafarkin mahaifiyarsa tana cewa dan ina ka tafi ga ɗaki na ya huje ya ce shi ne da ya je makabartar sai ya ga kabarinta ne ya rusta shi ne ya gyara wannan yana faruwa da yawa ya faruwa sosai wani malami a dammam dammam ne ko shi ma kisar tana nan a saudi arabia shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta mafarki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa wani mutum a can saudi arabia cewa ya je ya bashi abinci ya je ya bashi abinci saboda yana yana azumi yana wuni kuma ya kwana ya sake azumi bai da abin buɗe baki kuma limamin masallaci ne ya ce ya yi ɗaya ya yi biyu tun daga jidda ya ce sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ka je ka taimaki wani ka je ka taimaki wani ya ce har adiras din shi annabi ne ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya makare mota da yake mai kuɗi ne da abinci ya makare mota da kayan abinci ya kama hanya sai da ya je kuma sai da ya samu mutum ya je kuma masallacin abu mamaki ranar kawai ya zo ya ce masa shi bako ne ya zo wajensa kuma wajensa yake so ya sauka ya ɗauke shi kuma suka tafi gidansa abinda iya kama shi ne ruwa a kofi ba abinci ya ya sa shi kuma sai to tsakani da Allah kaji kaji kaji kaji abinda ya kawo ni ni mai arziki ne kuma abinda ya kawo wannan motar da kayan ciki duk na baka malamin ne ya ce Allah ya saka da alheri yana tsaye bai bar wajen ba sai ya kira wani abin da ya ce a sanarwa mutanen anguwa Allah ya kawo buɗi aka zo aka yi layi yana tsaye kayan kare kaga inda ni ne ko kai ne gareji na daga ji a shiga gareji a na na yawa a buɗe su to yana ya ce to na abin ya fi bashi mamaki da shi nan mutumin da kuɗin da ya kawo masa da kayan ya ce wallahi bai bar wajen ba sai da suka ƙare ya ka yana faruwa wallahu alam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين